نساء فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ولا على تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على تحية فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما كنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأكملان على الحقوق رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبع به مكتسب ثوابه خير من دينه اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا وعلمنا ولا قوم عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yau muna goma sha biyar ga watan Ramadan alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai Hijiriya. Wanda kuma ya zo daidai da hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da shirin da shida miladiya. Allah ya ba mu zarafi da dama mu sake zama a wannan yammaci na ci gaba da karatun sabbin alƙur'ani mai girma tare da fassara a kamfanin da magabata. Karatun da muke gabatarwa a wannan masallaci na Juma'a ya bai wa Muhammadin Amin صلى الله عليه وسلم مثلا كذلك والديارة أنا من سجين بلد أدعي أرهم وأتكاهم كأرهم وسنة الدنيا منا كأرهم سجين سورة المؤمنون من الفاتحة يقول تعالى مرة الترتيب jiya mun yi karatu zuwa aya ta talatin daidai cikin kirista annabi nuhu ta iya cewa ita ce aya ta ƙarshe cikin ayoyin da suke bayanin cewa annabi nuhu alaihi salatu wassalam a cikin wannan sura ta baya kwarai Allah subhanahu wa ta'ala min nabi dalika al-ayati وإن كنا لمرسلين وذا مكاشفة ما لم نسلك آية ثم أنشأنا من بعدهم قرنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أن أنشأنا من بعدهم قولا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين Allah Subhanahu wa taala makanan ayoyi ya yi bayanin wasu al'umma ne da suka biyo bayan annabi na kwanan sarasa alamma ya karato da yawa za mu fi zuwa da kan a bayan annabi na koko Allah ya ce kun ma shi ana min ba a ce farnan da sannan min ba a ce a bayan waɗancan mutanen da muka hallakar da ruwan tufana an shana sai muka tayar da harnan wani zamani akari na wasu mutane daban sai muka tayar da wani zamani na wasu mutanen daban wasu malamai suka ce karni zamani ne wanda ya haɗa tsare waɗanda suka haɗa wato shekaru iri ɗaya ko kusan ɗaya suka yi tashi iri ɗaya shi yasa wasu suke kaman tashi shekara ɗaya domin wanda ka ba shi shekara ɗaya ko biyu ko biyar ko goma ko ya ba shi shekara ɗaya ko biyu ko biyar ko goma lokacin da yake shekara tamanin sai kuma kana tabariki lokacin da yake shekara ta tsarin idan ya kai ta kuma ka kai kamana a kai ba ya kwaro labarin da zai bayar galibi kuma da bai ci don haka waɗanda suka ci wannan zamani to su suka ci ƙarni shi yasa ya shahara cewa ƙarni shekara ɗari wannan shi ne galibin fassarar da ko galibin ma'anar da wato masana suke ba wa ƙarni idan kalmar zani ta zo a shari'a. Kamar Alifu Abdullahi da Mabbar da ya gabata da makaranta ta na bayyana Adama wa Nuhi a ashirar da ƙone kullum a jari. Tsakanin annabi Adamu da annabi Nuhu ƙarni goma ne dukkansu mutanen wannan ƙarni goma suna da tauhidi na shirka a kafin wannan ƙarni goma kuma shahara ta ma'anar ƙarni yana masara shi shekara ta wuce don haka galibi da ake ƙarni ana nufin shekara ɗari da abin da ke tsakanin shekara ɗari kuma da wannan ne aka fassara hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين girma. Mafi alherin mutane ƙarni na, sannan sai waɗanda suka biyo bayan ƙarni na, sannan sai waɗanda suka biyo bayan mafiya ƙarni na. Mafi shaharar fasara da aka yi ƙarni a wannan hadisi shi ne shekara ɗari. To har malamai suka ambaci magabata na ƙwarai daga cikin shekaru ɗari ko farko. Shekara ɗari ta farko da aka yi ta da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam shekara ɗari ta biyu wanda mafi yawan tabi'ai suka rayu a cikinta sai shekara ɗari ta uku wanda almajiran tabi'ai mafi yawan malaman da musulunci ya yaɗu ta hanyar su suka dasa almajirai a duniyar addini suka rayu a wannan lokaci kuma a ɗaruruwan shekaru da musulunci ya ƙetara daga rayuwar mahaifi sallallahu alaihi wasallama kawo yau a waɗannan shekaru ɗari uku na farko sun tsafta wajen riko da addini da salaha na nagarta kuma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wato garin da ya rayu a cikinta ta fi ɗari biyu ta ɗari ta biyu da ta biyu baya a kai domin a cikin ɗari ta biyu ta baya an samu fitintunu da matsalolu da masu ra'ayoyi daban-daban waɗanda suka fara kawo hari da farmaki a wannan kasar da na cikin mazamu da tsararwa sannan haka an ƙara samu wato mummunan fahimta da kawo farmaki na wato fata addini a shekaru na ɗari uku da ta biyo baya ɗari uku da ta biyo baya to haka ne kusan da haka da haka da haka shekarun suna rage daraja suna rage alkhairi a aka kawo irin wannan zamanin na yau wanda yan duniya suka fi yawa to al'almuhim ne abin da ake nufi da ƙarni shi ne wato wasu jama'a da suka haɗa zamani wanda ake kimanta shi da shekara ɗari. Wannan farko sarki ya ce sannan a bayan mun halakar da mutanen Nuhu da wannan ruwa na tsohuwa na bayanin da gabata sai kuka tayar da karnan tsari wani zamani na kuma wasu mutane daban su ma za a jarraba su. wannan kuma dama ba ba mai wahala ba ne kawai suna suna a mai wahala ba ne ba yana yawan faɗa suna Qur'ani da girma in kun juya baya in kun kima to Allah zai karye da ku ya kawo su wannan wani abu ne mai sauki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الله سبحانه وتعالى yana da yana da iko yana da ilimi yana da hikima yana da cikin kudura da zai tafiyar da al'umma ko tafiyarwa na hakika ko tafiyarwa na wasarwa ya zo da irin abin da ya ga dama ko kirkirar sabbi shi rayuwa bayan ya ce da rayuwar mutacca ko kuma kirkiran masu bauta masa su bauta masa bayan ya riga da yana waɗanda to shi ana da iko da to bayan ya halakar da mutanen annabi nuhu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saka kayan da waɗansu mutanen kuma su ma ya darrabe su fa arsalna fihim rasulan Allah ya ce sai muka aika manzo cikin su min ko daga cikin su dinin cikinsu minhu daga cikinsu minhu da ta biyo baya ana nufin ɗansu tsakarsu sun san gidansu sun san iyayensa sun san kakaninsa da da suke ɗan gari shi ma ɗan gari shi ne minhu saboda kar ma a je a ɗauko ɗan wata kabila ko ɗan wani gari ko daga wata kwa duniya su zo su ce don me aka kawo musu baya saboda ɗabi'ar ɗan adam yana da cikin jahilcin ɗan adam yana suka yana da ƙabilanci ɗan adam yana da ɗangaranci to ƙarshe wannan ƙabilancin da ɗangaranci ta iya fakewa da shi sai ya zama suna da kamuwa suna da hujja da suka riga lallai an musu ba daidai ba an an dora musu wanda ba an gari ba ba ɗan su ba duk sun yi korafi a kan wannan za a ce suna da bakin magana. Da haka dan a toshe musu bakin magana sai aka yi mito a wani wuri Allah ta ala ce daga wannan ma mu'amalin musulmi da in ba ta fi amfusihim in ba ta fi rasulan min amfusihim. Allah ya yi wa mummunin baiwa yayin da ya turo musu manzo min amfusihim daga cikinsu to shi ne wurin mego shi ne ma'anar mego wato daga cikinsu ɗansu ɗan dangi ɗan haula نقص فيهم شيما معنى لديه بايوا شيء أتيكيو سيدي wannan daga cikinsu wannan a cikinsu ne bambancin su da bambanci wannan daga cikinsu shi ne jininsu wannan kuma a cikinsu shi ne a cikinsu ya rayu wato ko da a ce jinin nasu a ce da aka haife shi uwar da ta dauke shi dama ba kowa ne da ta dauke shi tun da aka haife shi da ya bar garin da ya bar cikin jama'a ba a tsara da jin duniyar da ba sai wani haka kawai ga shi da shakar ba zai yi shi ma za a yi ba za a ce nan barin ku da ba ka san daga nan wasu yin da duk ba ka san muna nan wasu yin da ba ka san muna ka san muna nan din ba ka rayu da kai ba sai da kaje ka kwaso barikin ka ka kwaso kaza ko wani dalili ya fita shi yana yaro ya tafiya sai bayan ya yi tafi ya ce ya jima sai ya dawo da shi manzo to sai sun je shi da ya tafi ai wannan ya fara annabi Musa Allah ya tara ba hakan na annabi Musa annabi Musa nan da kai kuma a gidan Fir'auna nan ya tashi har ya zama saurayi ba ma yana yaro ya bar gari ba har sai da ya zama kogare kuma nan ma ba haka jika ya kama hanya ya yi ba abu ne ya faru ana neman ka wanda ana neman ka ko da rai ko ba da wani ya ba da shawara ya ce ko shawara da zan baka shi ne ka kere da bar garin nan sai kura ta lama wannan dalilin ne ta yi ce da ya ce kuma Allah ya kashe wani babu Allah ya karɓi babancinsa har ya ba shi aure sai da yake kara goma a wajen yana masa hidima kuma daga nan ne da ya fito ya gama da sabon Allah kan hanya aka ce ya dawo aka gane cewa gaba ɗaya rabuwarsa da garin bai wuce shekara goma ba amma fir'auna sai da yake alam rabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alaka allati fa'alta wa anta min al-kafirin Fir'auna sai da yake alam mu rabbi ka kina wa ida ba nan muka yane ka baka na kan yaro ka wala bi sabina min umri kabiri kuma sai ka zauna a nan ka dan yi shekaru da kan kai wani kai mana barna wa fa'alta fa'alata allati fa'alta kai barnan da ka san ka aikata din nan wa kunta min al-kafirin kana cikin kafirai wa mulki kaza da yake ko sai yanzu ka ga ka ga wannan To kaga wannan fitar da yayi sai da aka kora ta wannan ɗan matsalar da ya samu sai da aka yi masa kore sai da aka kai shi shi sa Allah ya yi su ke annabawa da manzanni sai da ba su halin kama sai dai su kare ka barki wasu su ce shi ma ba shi ne su ce da su ya ce su ce mawaki ne su ce shi mutum ne za su karba a wajen mutum ba su ce shi lokaci yake so su ce da za su ce da sai su kare da wajen amma ba su samu wani ma'akan wata mulka da suke da hujja da za su zama hujja da ita kan Allah ba Allah ya wanke annabawa da manzanni daga girma ya san kuka misali da kan annabi Musa dan ya gwada mana inda sauran annabawa sun da kullun da rukun Allah inda haka ne annabi Musa sun ne sun masa alfama ya zauna a gidan sarauta a rage shi a mahalarta ya zama ana kuma kuma haka ne ya zauna a cikin su ya shekaru ya zama ana kuma kuma haka ne ya zama da tausayi ya kashe musu da fitte dan kabila su haka ne wannan tausayi ya same shi kuma haka ne ya kudu to kaga gaskiya ne duk wannan amma sai ta zama wata marka da za a hujja da a kore sakon da ya zo shi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya tuttu shi waɗannan ƙofofi ya tattare a kan annabawan karanta don haka idan ya tashi dan dan dan dan jini dan kabila dan aula sannan kuma wanda ya tashi a cikin su tun haihuwarsa har yarintarsa har samartakarsa har balagarsa da buhularsa duka sun sani kan gidansu karshe ma ka samu cikin al'amura na kirki da ake yi na gari hajji al'amura na shekana da fatirki ban da shi ba su taɓa ganinsa a duk wata shekana da ya tasu ba ba su taɓa ganinsa a duk wani zalunci irin nasu ba ba su taɓa ganinsa a cikin wani jahiliya ko shi da kuka wani ba ba a yi shi amma idan an tashi yin abin kirki sulhi za a yi ko kuma mijin za a yi don samar da wannan alheri ko don karɓar aikin wani to a daidai wannan lokacin sai a rika yin tabawa ana neman daidaiku waɗanda hankalinsu ya jika suke da amana suke da fasaha kuma ake amfana da su an yarda magana su tana zarkuwa sai daga waɗanda suka zama annabawa suna da irin wannan martaba kuma su kafin su fara cewa su annabawa gobe a zai sanu da ya zo ya ne wa mutanen da wa'azi ya yi musu wa'azi ya yi musu wa'azi ƙarshen suka ce ya tsare ƙwaƙwarin wanda bina masu bautar da ana suka ce a sha suka ce ai sanu kafin ka fara wannan maganganun amma da mutumin da ke kun tafi na martuwa kai mutumin kirki ne ana zata maka halin kwarai kabla hana kafin da zuka fara wannan wannan mutanna ga da sun lissa ba ne kun haka ne kuma aka ba haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin bakwalinsa cikin yayyansa cikin dattawan makka yake shiga a mijin da shi na masu kai a mijin da shi na kwata kai abin da shi na kawo ƙasar zalunci har gane ke cewa na taɓa halartar wani sulhu na taɓa halartar wani zama na kwata aiki a jahiliya yace wannan zama da aka yi yarjejeniya da Allah da ni a wannan zama ya ce ba na fatar in warware irin wannan yarjejeniya da za a ba ni gargar rawa. Ya ce kuma yanzu hakan nan an kudanci da za a kiraye da zuwa ga irin wannan zama da rawa. Ma'ana kaddara a ce kafirai za su yi irin wannan zaman su nemi in zo ni ma a zauna da ni irin wannan zaman yanzu a kudanci da kiraye da wannan zama da rawa. saboda zama ne na mutane ne ka duba zaman ka duba haɗuwar da yana manzo bai yi a mata ba tun yana matashi ake ga yadda suke mana saboda an yadda da hankalin da tunaninsa don ka tashin annabi a cikin mutanensa ba tare da ya tafi rani ko ya saura ko kuma ya yi wani wani dogon kula ko ba yana da irin nasa tasirin da kuma shi yasa anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba Allah da cikin rasulan min na sai muka tura wani manzo a cikin su min kuma dama daga cikin su ani abdullah malakum min la Allah ya ce da sabon ku bauta wa Allah malakum min ilahin ghayruhu ba ku da wani abin bauta wanda ba shi ba. Afala ta tabo yanzu ba za ku ke Allah ba. A nan malamai wasu sun mai da hankali a kan fa'arsan na bihin rasulan minku. Waɗannan al'ummar za a ce kasan akari na fa'arsan na bihin rasulan minku. wani ƙarni wasu jama'a na daban muka aiki manzo daga cikinsu ba a fara zuwa ba. Kuma har aka gama labarinsu da istisarinsu ba a fara zuwa ba. Ba ka hasashen malamin tafsiri sai ya tafi zuwa ga zuwa Wasu suka ce kan gawa wasu suka ce kan gawa abin da ya sa suka ce sun mutawa ne saboda kawai Allah mu lokacin sarki a ƙarshe ba a kada su musai har bil haqqi fa ja'alna musa fa kuba da bil qawmi salih ba a kada su musai har bil haqqi sai tsawa ta bar musu bil haqqi saboda abin da ya tantance su To, da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci nau'in azaba, azaba ce da tsawa. To, sai wasu malamai suka yi la'akari da wannan suka ce musamman tsawa ne mai amfani da ƙasar tsawa. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su wani ko wa kada da zai zama da sai haka ma an faru da zai ya ce jami'ai. A cikin sun dawa Allah madaukakin ya ce wa kada da zai zama da sai haka sai tsawa sai ta farma waɗanda suka yi zalunci ba a farko bi iyalin jami'i sai suka wari gari a gurfane a cikin gidajensu. To wannan kuma iskar kusan gudawa kamar yadda cikin sosun kama Allah ta'ala ya ce inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fa kanu ka hashimil mutawwil Allah ya ce lalle mu arsalna alaihim sayhatan wahidatan mun aika musu mun aika musu tsawa guda ɗaya tsawa guda ɗaya ta daga bakanu a shi ne tsabe ke su zama tamkar yayi na mai ɗaure rinka wannan kuma a cikin yayin wato samudawa ne don haka lura da irin azabar da aka halarta su da ita da waɗannan ayoyin da kare da wannan nau'i na azaba sai wasu malamai suka ce karnan akali ana nufin kan mutawa fa arsalna fihim rasulan minhum ana nufin annabi sallallahu wasu kuma suka ce ana nufin annabi annabi annabi ko adawa wasu suka ce ana nufin adawa da wasu to su kuma masu ganin cewa adawa ne la'akari ne da zamani jeren jin zamani idan ka dubi alƙur'ani mai girma a a irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo tarihin annabawa a alƙur'ani idan ya ambaci annabi Nuhu galibi zai biyo baya da annabi da annabi idan ya ambaci mutanen annabi na kuma ya ambaci mutanen annabi ruwa da adawa don haka lura da siyasi zancen alkur'ani mai girma yadda yake biyo bayan mutanen annabi nuhu da adawa sai suka ce nan duk da ba a zuwa ya karɓar na kare ba duk da ba a faɗi waye da rasulan minhum ba to bisa sun wanda bisa ya kinjerin yin labarin Qur'ani mai girma sun la'arar sun hudu da su bari da aka ambata za mu ga cewa kamar wato da shu'ara za mu ga cewa adawa da suke biyo bayan annabi mu a labari da haka sai suka ce adawa ne Allah ta Allah ma da sarki da nan cikin hikimarsa bai ambaci sunan wata al'umma ba ce wani manzo ba ne ba irin wannan kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala bai amsa suna ba babban sakon da za ka fahimta shi ne shi sunan ba shi ma muhimmanci a wajen a wajen da aka ambace shi yana da muhimmanci a wajen da ba a ambace shi ba to ba ko kada sai ba da muhimmanci samuwar da zai fara komai ba kuma rashin samuwar da zai rage komai ba saboda alƙur'ani ba wata waya abin da ya ba ambace shi ba ba ko kada in da da bukatar sallah bai bari to an mata su kawai da wani ba domin an mata su da wani Allah subhanahu wa ta'ala yake faruwa da ni to ne je muka aika manzo wanda yake daga cikin su kuma a cikin su ani abdullah da sabon bauta wa Allah ma da kuma ilahin bai ba da wani abin bauta wa ba shi ba in an ce ilah ana nufin al-ma'bud al-ma'bud shi abin bauta shi ne ila وأن سبحانه وتعالى الإلهية شيء كذلك كما يدعى الربوبية ليست رب da rabu da ila abu ne daban-daban a masu ala. Rabu, rabu da suna ta Ubangiji, ila da suna cewa abin bauta. To kaga kalmar shahada ba zuwa sai da la rabba illa Allah. Ta bai da la ilaha illa Allah. Kalmar shahada ta zo ne da kalmar ilaha ba da kalmar rabu ba me yasa saboda rabu aiki aikin Allah ne wanda shi kafirai ba sa musu ba sa musu rigimar ba kai bane ba domin rububiyya halitta ce da mallaka da gudanar ita ce rububiyya Allah ya zama rabu ne saboda shi ne mahalicci kuma shi ya mallaki abin da ya halitta kuma shi ke gudanar da abin da ya mallaka sai zama rabu sai ma ba shi da ake ce maka rabul baki ba mai gida ai aka ce maka rabul baki larabawa suka ce mai gida rabul baki an ce maka rabul baki ne saboda ka gina kai ma ka dan halitta irin naka ko ko ka biya haya sannan ka mallaka amma mallaka irin naka na mutum gani da za ka mutu ko wata rana ma wuri ya wuri ka tashi a kasuwa. Sannan kuma kai kake juyawa, kake juya gidan, kai za ka yi bane, sai an tambaye ka abuja, kai za ka biya kuɗin sada, kai sai za ka gyara kaza idan ya baci, kai za ka ƙara kaza, kai za ka rage kaza. Duk wannan da kake ka zaune da shi, wani lokaci ma wuri ya wuri, ka sami wani wuri ka zai dame da ka sai ya fara shi maka dami. Ka sa kuma rijiya, ka sa kuma shanya, sai kaza, sai kaza, a rage ma kana ne. kana sarrafawa amma duka irin naka irin naka na kake yi da samar wannan da mallakar taka da gudanar wannan ka akwai yau da domin samarwan ba da gaba ku ka samar kuma sai da aka yi mace shi haɗo can haɗo can haɗo can sannan ya samu amma ana jingina maka kai ne kai za a ce kai ne kai gida kai ka gina gida kai ka sai gida amma kuma kuka kun aje kai kai to da kai da leburori da mesa da kasan da masu kanji da masu tsari da masu yashi da masu kifa da masu wayo gashi nan dai a kan kwanaki ana ta fama da kuma aje kayi kashi kuma Allah ba da kowa ne ba sannan yashi da aka yi mai ba kai shi tumatin ba kai shi ba wa aka je aka haɗu da tunanin wasu da ƙarfin wasu da dabarun wasu aka aka hada sannan ta mallaka ta ga mallaka ko da ta ba ta ga namar ko ba da namar wasu da ba inna ma amru idan arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun shi na wala ka kun fayakun da ga wala ka sannan aka mallakar ka mallaka ce mai kawai domin idan ka mallaki na ce naka ne to wata rana za a ce ana rabon gado. Ta gaba mallaka ce ta wuce ta ce wani lokaci. Shi kuma Allah cewa yake in na na haru da rikun arba wa wani alaika. Mu mure masu gadon kasa da wata ke kan. Kaga kai gadon kaza shi kuma Allah shi ya samu kuma shi zai gaji abin da ya samu. Kaga mallaka kuwa da yake gani ba. Sannan kuma gudanarwar akwai tawaya. belum gudang berapa beda belum maka perlu kata kau akhir wahai kelima di rumah dan itu akan jadi hari boleh kamu boleh buat kami tidak boleh menunjukkan akhir lima apa ada akhir yang kamu dapat kamu buat tadi maka belum senang wani ya dia mampu sih ya ba da umarni kuma kana hukuma kai wani lokacin matar gidan mata ke ta wani abu kana ji kana ganin maka amma cikin gudan da wata bayan don haka Allah subhanahu wa ta'ala shi rabbu ne saboda cikar samarwa da cikar mallaka da kuma cikar na'am da gudanarwa to wannan shi ake zuwa rubiya to a wannan ne shi kadai ne to amma me yasa ba a danganta kalmar shahada da rubiya ba saboda a ga shi na Qur'ani da babu labari wala in sa'ata man khalaqahu yaqulun Allah inda zaka tambaye su wa ya halicce su za su yi Allah da za ka tambaye su wa ya halicce su za su yi maka Allah wala in sa'altahu من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر من الله ثلاثة تبريد وانا في سمية الزيت ويقول جلانا ويقول جوشا نفسي وكان الله لك أبدو نحن نجا جسامر وعلا جبودانر وعلا باسا جا سنة كامر ما باسا جا نحن يزيد أنك كده كلمة شهادة أكثر من نباء أجا babu wani jirgin idan mutum ya ce la rabba illallah ba mana da kike Allah Allah ce fara da kan an ne mana ma ya gidan to ba wannan muke ne ba ba shi sa aka zo da ila shi kuma ila al ma'abu abun bauta domin ana da mutum ana da mutum ana bauta wanda bai halitta ba ana bauta wanda bai mallaka ba ana bauta wanda ba mai gudanar ba suna nan suna yi kafiran da suna yi kafiran baya baya suna yi kafiran yanzu suna yi ga ƴaƴan bid'a suna yi wanda bai halitta ba bai mallaka ba bai gudanar da komai ba amma a ɗauki bauta su fito a bashi to shi yasa da aka tashi gina kalmar shahada da aka gina ta a wannan lutfa mai halar la ilaha babu abin bauta da gaskiya da cancantar أو كما إلا الله لحاله لله وشيء صار كلمة شهادة تدور الكلمة إله تدور سنة إله ولا سنة الله وقوة لمنظور قوة لمنبي دوانا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله أن يعبدوا الله قوة الأمة ممكن مرفوعة جدا وقوة الله ما لكم من إله غيره أن يعبدوا الله واتقوا شيء ما لكم من إله غيره جمعك shi ma wannan annabi wannan manzo kamar yadda sauran manzanni suke yi haka ne shi ma akwai shi ne rubuta wa Allah ba ku da wani abun bauta wanda ba shi ba, afala tattaku yanzu ba za ku kiyaye ba. Afala tattaku, tattaku na irin wannan wajen, wato ya fi dacewa da a fassara shi da kiyayewa kuma da fassara shi da mana. Da suna tsoron Allah haka ko wani lokaci. Yanzu ba ku tsoron Allah yanzu ba za ku kiyaye ba, ba za ku kiyaye Allah ba. ba za ku kai abin amma duk da kuna ganin malakutin da kuna ganin sarautarsa kuna ganin ikonsa yanzu ba za ku ji tsoron wani abu zai iya faruwa da kuma وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة الله يقول سيء الملأ من قومه سيما يدك السمتانا galibin malamin da suke suke fasa almalau suna fasa almalau da manyan gari manyan gari kuma sun hada diskoki guda hudu sun hada sarakunan gari masu mulki da 'yan siyasa wanda kundin gari yake hannunsu da kuma masu kuɗi wanda attajirai sun hada da su sannan kuma sai masu ilimi waɗannan su ne gari su ne manyan gari kansa ɗaya mashayar ɗaya majiyar ɗaya galibi na ɗaki ɗaya mahalayya kuma ta karu ɗaya to wasu malamai da suke suka ce ire-iren waɗannan manyan gari su ne in ka ji an ce wa ƙarar malar ko wa ƙarar malar ko ƙarar malar ko annabawa to irin waɗannan ake yi waɗanda su ne masu faɗa a dangane, da haka su ne suke tunkara annabawa da kamata kuma su suke tare talakawa su suke hana talakawa gane abin da annabi ke wasu malamai sai kuma suka ce ba lallai ya zama ana nufin tusoshin gari ba ta iya yiwuwa ana nufin allazi na tamara ko ala wani ruwa ne ta yiwu ana nufin waɗanda suka haɗa kai suka yi kuro suka ɗauki matsayin da ɗaya to su wurin ma dai duk yadda ka san masu ra'ayi da kuma suka haɗa group suka suke tafiya guda ɗaya to za ka samu su ma suna da mabiya domin yawancin mabiya wasu da wani ra'ayi sai da aka yi in ka ji mai ra'ayi to sai da ka fasa kuma karkashin sa akwai mara ra'ayi wanda duniya shi kawai ne to masu ra'ayi waɗanda suke da manufa amma mummunar manufa wasu suka ce su ne waɗanda suka haɗa kan su ne masu kai wa ala ayyi hali Allah ta'ala ya ce wa qala al-malaku min qawmi alladhina kafaru sai manya manya manya ashraqul qawm manyan mutane na garin daga cikin al'ummarsa alladhina kafaru waɗanda suka kafirce kenan ana samu daga cikin manya karanta domin inda dukkan manyan kafirai ne to da ba su ba sa ake alladhi da kafirai da sai ake wa qala al malaku min qawmihi wa qala al malaku min qawmihi ko wa qala ko wa qala al malaku min qawmihi ma hada illa bashar da ba ku da siffar tasu da siffar kafin tawa da kanyar tawa da wata siffar amma da yake ba duk aka taro aka zama ɗaya ba akwai waɗanda su manyan ne amma Allah ya buɗe musu jiki sun gane gaskiya amma a kowace wuta kar ka ji ana cewa qala malaku alqur'ani ba duk yadda malaku ya gari alqur'ani in ka duba cewa ya ce wa ya ce almalaku sai ce alladina kafaru almalaku sai ce alladina kafaru wa qala alladina kafaru don yanzu na maka cewa akwai almalakul ladina amanu akwai malakul masu imani almalakul ladina sadaqu wa sadaqu akwai manya waɗanda sun gaskata Allah kuma sun gaskata Ramadan sun yi wa Allah gaskiya kuma sun gaskata Ramadan sallallahu alaihi wasallam da ka ba da tsaka da kaiwa kuma haka waje imanin nan ba zai yi wa a ce dukkan manya sun gaskata zai yi wa dole a kowace za ka samu cewa suna da gaskiya ولعل أكيد الجواب ولعل أكيد مسؤولي ولعل أكيد من أكاديمي ولعل أكيد سياحة ولعل أكيد تلك أنا قط سياحة Allah ba ka fi sarki ce sai manya daga cikin mutanen sa annabi da kafa ruwa da suka kafarci wa gadda ku bi lillahi na kuma suka kayyata da haduwar lahira suka karyata cewa za a tashi lafiya sun kafirce sannan kuma sun karyata haɗuwar haɗuwar lafiya idan sun karyata tashi bayan mutuwa ta zama mai ba sun karyata tashi bayan mutuwa wa an hau na hukun a yaƙi Allah ya ce kuma waɗanda muka ni'imta su a cikin rayuwar duniya muka yi wa ta musu rayuwar duniya asrafna ay an'amna alayhi mun ba su sawa mun ba su dangin ni'imomi da jin daɗi a rayuwar duniya amma sun kafa ci sun kuma kare su samu lafiya suna nan suna walwala a cikin ni'imar da Allah ya yi muku a cikin arzikin da muku gani a cikin dama da alfarmar da mu ne muka daga gaba amma sai suka dora cewa ma hadha illa basharun suna kura kunnen talakawa suna kura kunnen mutanen gari suna cewa ma hadha illa basharun wa shi mahmud daga aka ce wa qalan wa qalan malak wannan qala to mahmud shi ne ma hadha abin da suka ce shi ne ma hadha illa basharun sai suna cewa sauran jama'a gari ko da haka wannan mutum ba kowa ba ne ba ce basharun mislu mutum ne irin mutum ne irin ku haihuwa ko aka yi hau haihuwa da uwa da uwa na'am wani ma yake na nema da haka yadda kuke da ɗabi'a ta mutane haka shi ma ke da ɗabi'a ta mutane zai iya mantawa zai iya tunawa zai iya gafara zai iya sha'awa cikin kwakwan yau da za ka iya gafara cikin kwakwan munafukai zai iya munafuka cikin kwakwan mawaka zai iya waka cikin kwakwan hasabibai zai iya zai bace ne kawai shiru da haka mutum ne irin kuka
na'am me yasa kike kore me yasa suke kore mutuntaka annabawa ayyukan mutuntaka suke yi ko kuma rena saƙon da yi a hannun mutum na biyu shi ne rena saƙon da yi a hannun mutum su sun fi son a ba da saƙon a hannun mala'ika wa ƙalu lau za ku zira da yake mana sai to me yasa ba a turo mala'ika ba ya zo su da mutane au ya amma a mun mala'ika tsare ko mala'iku su zo tare ga faɗa da gaba da shi muna ganin mala'iku me yasa su ba haka ana makakwai sarki ya faɗi hikimomi da dalilai da hujjojin da ya sa mala'iku ba za su fara da sakon manzanci zuwa ga mutane ba ba bukatar a duba mala'iku amma su ba su fasa ba suna cewa wannan ba kowa ba ne ba ce mutum ne biyu ya kulu min ma ta kulu min min ma ta kulu na min yana ci daga abin da kuke ci wa ya shaku min ma ta shaku kuma yana sha ne daga abin da kuke sha abin da kuke ci shi kuke ci abin da yake ci shi kuke ci abin da kuke sha da abin da yake sha kuke ne domin bambanci kawai rana ɗaya da zai ce kushi da rana sudah kuat itu apa? Berat. Murah begitu. Walaupun أطعتم بشرا مثلكم سنأتي قبل مورة كله ولئن أطعتم بشرا مثلكم سنأتي بابا لا ويحمد مسجد وكيف يجي مسجد إلو ولئن أطعتم بشرا مثلكم mutum kuka biyayya wa mutum irin ku in na kuke da zara daga wannan lokacin lalle a zama a lalacewa ku kafin lalacewa ana hura ku ne a yayin ku annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idaman annakum mustaqim wai haka kawai yake أيعدكم شهاد قوله يجب أنكم إذا متم ولكن استفهامي لا تجي وقت الإنكار استفهامي للإنكار tambaya ne amma irin ta mai musu da dare irin ta wanda ba zai karba ba yana tambaya ne tambaya ta ce na mayarwa har zai zo kamar haka ne ba wuce هل يقول لكم الكون أنكم إذا متم وكنتم ترابا في وجهكم متم كنتم كذا تربايا وعظاما كنتم مقصورا أنكم مخرجون وإذا لا تدروا هل يقول لكم أن الكون هنا يقول هنا الكون مرة yana koratar da kun cewa in kun zama baya kun zama kasusuwa annakum mukhrajun wai daga baya ku ababen kusurwa ne da a fitar da ku a tashe ku haihata haihata liman wa'adu haihata haihata ku nesa nesa shi ne haihata haihata ku nesa nesa malamin لغة التي حيحاتا اسم فعل ماضي بمعنى بعد أصل سنان أمانة مثلا larabci akwai sunaye wato yadda kira su take kira ne ta suna amma ma'anar su kuma ma'ana da aiki ana samun irin wannan a suna da yake ba da ma'anar fi'ili mafi ana samun wannan suna da yake ba da ma'anar fi'ili amai kamar wannan suka ce suna ne da yake ba da ma'anar fi'ili mafi da ɗayansa haihata ma'ana ba'uda ba'uda ma su'an abin da ake muku wannan alƙawarin ko wannan barazanar da ake muku al'amarin ya yi nisa wato wa mai yiwa to haihata ta biyu kuma karfafa ya yi nisa ya yi nisa ba abu ne mai yiwu ba a tafai kamar da ba wani ko ko ko ko ko abin da ba za ta kowa ba zai yiwu ba shi ne haihata Dan haka, menene abin da ake muku wannan alƙawari da za a tashi muku lissafi akwai aljanna akwai kasara akwai kaza wannan abu ba na yiwuwa ba ne. Bari da jibiyar na kafa ne mai nisan lima su a wannan abin da ake muku alƙawari da za a tashi. Yayin nisa. ba ba ba gaskiya ba din iya illa hayatun na duniya suna cewa ba komai bane wannan rayuwar ba komai bace ba illa hayatun na duniya ba ce rayuwar mu ce ta duniya na mu wa na haya muna mutuwa muna rayuwa wa ma na yanzu da mabarobe ba mai tashi mu ba ababen kasa ne ada penajin kami dan setia pada Sudah jawaban dan lewat dunia apa apa apa itu komen itu apa sih namun mana ya? Tidak ada anak buat punya anak. Malam berdiri dewa sebagai kamu terjadi anak dalammu mana ya? Mana masuk pun sudah berbuat semua sudah terjadi. Wala ya sanang masuk rayuwa dan haifa ana haifar suna rayuwa su ma har mutuwa da rukuni waɗannan su ma suna rayuwa har mutuwa da rukuni saboda haka rayuwa take tsakile tsakanin masu mutuwa da masu rayuwa a wani wuri Allah ta'ala ya kasance ma ke illa hayatun duniya da mu wa na iya wa ma yuhliku na illa ta suka ce kawai zamani ne ke kashe zamani ne ke halaka da mu domin akwai akwai a tashi akwai a tashi ba wani mai kwanciya shi a tsara biyar wata rana sai an kare ko karfe sai ya yi tsara wata rana sai kwanan da ya kare ita sai gara da ta tsaye gini zai tsufa ya tsaye ya zai balle mu da haka su suna ganin shekaru ne kawai kawai duka ɗabi'ar abubuwa idan sun ci zamani suna tsufa idan sun tsufa suna karewa idan sun kare suna tafiya da haka zamani shi ne kawai yake lalata duk wani abin da yake kan duk wani abin da yake rayuwa duk wani abin da yake samamme zamani ne kawai ke lalata shi ba wani Allah su a na tunanin wannan ne sun koma ne suna jan hankalin talakawa suna kama kwanar da su kuma haka ne masu wata wasu ne ya sun tashi fatar da da mafiyarsu. Duk waɗannan abubuwan da suke faɗa, ku yanzu a matsayin ku naukar da Allah a lokacin sarki ne ku imani, ya roƙa ku kaza, duk da kuna jin wannan rasa kunya ce da sassan sakunci. Kun kuna jin su maganganu ne marasa kunya, maganganu ne wanda zallar kawai cika baki da kuma wato zallar tashi tashi amma ba magana ce ko ta ke tushe ba magana ce da kai ma kana da rabbi Allah to amma su da suke faɗa sun gamsu da abu da suke faɗa waɗanda ake gaya musu ana kama kwakwalar su suna gida kai suna karɓa saboda idan Allah ba ka san sun kunna da kirjin mutum ya takura fahimtar mutum ya kasa fahimtar to rashin hankali ma zai fahimce shi a wajen ana Allah subhanahu wa ta'ala ce sun ci gaba da cewa in huwa illa rajul iftara ala Allah kadiban wa ma nahnu lahu bimu'minin in huwa shi kuma an kuma ka in huwa shi kuma ai ma huwa ba kowa ba illa rajul ba ce wani mutum ne iftara ala Allah kadiban والدين يجري على بيعه وما نحن له بالمؤمنين ومو بابا ايمان بابا ba za mu gaskata shi ba mun gode da lokaci da ka ce mutum ne yana ci yana sha irin yadda muke ci mutum sha wadansu a can baya sun ce mutum ne yana so ya karauce shugabanci ko ta kuma ba yanzu an dawo an ce mutum ne ya kirkira Allah افتراء الله الكريم فيجب ان الاطفال يعيش وما نحن له بمؤمنين اجل مصدقين مو فما صدق wannan al'amarin ya kai makura sun tafi akan wannan fahimta sun hana mutanen gari karɓar saƙon gari ya tsaya kyakkyakya annabi yana ta wa'azi amma da irin waɗannan maganganun masu da haka suka hana kunne ji suka hana ido gani suka hana zuciya barka suka hana sakat wa saddu an sabilillah suka toshe ta wani masa gaba daya har ya kai ga wannan annabi ya fita rai ya ya ya ya fita rai qala rabbi surni bima kasab sai ya wani na daga lokacin da annabi da al'ummarsa suka guje shi suka ƙi shi daga lokacin da ya kaga hannu ya ce ya rabbi ya ubangiji na ya ubangiji na unsurni ka taimake ni bi ma san zabo saboda ƙarya kan sun ki sun ki bi za ka shigo lamarin da sun karya tare dalilin karya tare sanadin karya tare da suka yi ubangiji ka taimake su to kuma Allah zai faru wannan sala Allah ya ce ba aka zan musu sai ka to daga nan kuwa sai tsawa ta faru su bil haqqi da tantana man al haqq qala amma na qala amma قال رب السنة لما كذبوا قال عما قليل ليصبحن من فضل قال عما قليل سي الله يقول عما قليل هو الإمام ليصبحن نادمين لا وعيك إجنا مع ندعم إن الله يعلم فأخذتهم الصيحة بالحق sai tsawa ta farko da tantar wasu malamai da suke suna ke da adalci da adalci menene adalci in fasara da alhaq da adalci anan shi ne Allah madaukaki sarki ya musu adalci domin ya musu gargaɗi ya kuma musu sako kuma an jinkirta musu an ba su kowace irin dama duk wanda ko aka ba shi hanzari duk wanda ko aka ba shi hanzari an yi kiro duk wanda aka ba shi hanzari an yi kiro Dan idan Allah ya far musu da azaba adalci da kuma ba za a ci gaba a zauna a rashin kunya da rashin mutunci a ƙasa wa matashi zai zama ran daga lokacin da kake da ikon ɗaukar matashi kuma ba ka ɗauka ba aka ci gaba aka ci gaba aka ci gaba kuma ba ka ɗauka ba to sai kuma ya zama rauni kuma kuma ana wani rauni dole a dace aiwa rasa kunya ko rashin mutunci ko rashin kuyanci dole a dace shi rana a yi masa in ya ci gaba zai zama rauni in ya zama rauni a kama shi lana ana kuma ya shawo ba ya fara wani kan shi don haka kan da ya fara ta na ka ɗaukar mataki a kan su adalci idan aka ce da cancanta kuma nan ma cancanta ce sun cancanta mu haka domin in ka dubi yadda suka yi irin yadda suka ƙayyata suka kafirce suka yi izgiri suka yi wulaƙanci suka yi sharri suka yi ƙarya sun cancanci a kuma da shi yasa Allah ya ce sai tsawa ta far musu da cancanta ko da adalcin Allah wanda an namu sa'a sai muka sanya su kamar yaji sai suka zama yaji asalin musa shine datti ko gumu ko yaji wanda yake tafiya a kan ruwa tarkace ne da gumu da datti wanda ruwa ya kai su ƙasa sai ka ga ya koma bakin gafa ya karkame ya mumma ne ya mumma ne ya mumma me shi wanda ba na wannan a gari ne amfani ne an yi an gama sun zama tamkar haka ke sa abin da Allah ya mutu kamar yadda inna arsalna alaikum sayhatan wahidatan fa kanu kashibul muqtadir tsawa ɗaya haka musu sai ga sun zama yayi kamar mai ganga ne ya gaba aikin sa na shige sauran kurkushin abin da ya zuba na kara da wane ne wane a zuba a wajen kamar haka shi kenan magana ka kai an ban mana shi Allah ta'ala ya ce bada annan mutsa'an sai muka sanya su yayi wa kuma da bin kaumin zalimi Allah ya ce tur da mutane na zalimi tur da zalimin mutane Bukan su da suka ce haihata haihata suka ce alƙawarin da Allah ya yi na tashin alƙiyama ya yi nisan da ba gaskiya ba ne suna kore shi Allah ta rage su inda wanda ya tantance nesa su ne su ne nesa su yasa Allah ya kawo masa babu da ne kawo su ne kawo ba lalle a tsarin mutane sun yi nesa da rahama sun yi nesa da gani masana madaukakin abin da muka daidai gobe ne Allah ta sa mu ladan ta amma da dai su ya Allah ta ala ga ta mana baki daya kuma da nan cikin duniya na da ta ga kamana ko ina ba da na ko da nan ko da na ba irin aikin da Allah da bi da rahma ta وقل كلنا صلى كلنا وقرآن الذي تقول الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تهنا توكل وحيد اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب